على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo mana rana ta Laraba bakwai da watan Zulqa'ada hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar Nasara kuma kamar sha biyar ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu wannan littafi mai albarka a tsoron bahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai muhammad ibn ali ashaukani wanda yake da littafai da dama da kuma aka san shi da su kamar fasul kadir littafi ne na tafiyar kamar nailul auka sharhi mustaqal akhbar da sauran littafai masu dama wanda ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin a kalandar musulunci kenan wannan shi ne darasinmu na goma sha shida sun wannan littafi na aswararul bahiya to sannan muna cikin bashi da ya kunna wanda ya bashi kashen kaifiyar asala babu kaifiyar sala babu da yake magana kan yadda ake yin sallah yadda musulmi zai yi sallah kasancewar sallah na da muhimmanci mai da muka bayani satin da ya wuce ga ta rukuni ne na addini kuma ga ta inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar muna fatar Allah mutum sarki ya azurta mu da yin sallar yadda yake so kuma ya yarda to da haka ne ma ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wa sallama da ya koyar da ita sallar har ya ce mana sallu kama a aikinuni ku salli kafin mu ci gaba muna iya ga ɗan uwa na rashin da aka yi cikin ɗan uwa ɗalibai na addini wanda aka dade ana al'amura da su shine malikin haka muna roƙon nan da sun sarki mai rahama ya sa mutuwar ta zama mutuwa gare shi da sauran waɗanda suka rasu gaba ɗaya wanda muka saura kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cikawa ta imani muna darasi na sha shida za mu tashi daidai gabar da ya ce wa ma a da zalika fa sunan mala ya lissafo mana waɗansu wajibai na sallah inda ya ce wa arkanuha kulluha muftara rukunnan sallan nan dukkanin su farin ne kowane ɗaya daga ciki ƙarfi yake da shi ba za ka iya barin shi ba sannar ka ta yi ko kuma za ka iya barin shi ba sannar ka ta amfane ka sai ya ce to idan ka cire waɗancan al'amura da ya lissafo mana wa ma a da zalika duk wanda ba haka ba ka sunan waɗannan kuma ka ce musu sunnoni a nan wurin akwai fahimtar da wasu muke ma sunna ko da ga mutum a masallacin Allah kuma bawan Allah kuma ya jama da sarki bawan Allah ne inda ce mace kaza ba su ga wannan sunna ne yana wai faɗi irin yana kaskantar da abu ai ai sunna ne ai kaman ba sai an yi wuce ne kamar ba ka da bukatar sai kuma da yi farko an yi arkan an yi shuru an yi waye fa sunan da ai ita sunnar idan ba ta akwai matsala dan to da yugo ta hadari na ɗaya kenan na biyu kenan idan aka ce wannan abun sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ka ba ta muhimmanci kai kana da kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam in ko kana son abu ai ba ka ganin wahala wajen yin wani abu to sannan abu na biyu kalmar sunna ba kamar yadda masu irin mutum da suke fahimtar ta ba in an ce wannan al'amarin a sallah ko a haji ko a azumi ko a rayuwa ko a mu'amala wani abin sunna ne ba ana nufin ba ne wai bai da kima a istilahi ne aka baka domin ya bambance maka akwai akan aikin da zai iya barin baya da kura faffa da wanda zai bar baya da kura karama gaza ma ka fice shi haka ko kuma aikin da zai barka da wani aiki shi ne zai gadar maka da cewa ko a sake ibada ko kuma a ce ibadar ka gaba ɗaya ta ba shi ba buƙatar sai ka sake gane ka kiyaye gaba to shine istilahin da suka sa domin ya zo da wannan tantancewa amma idan ba haka ba ina hikimar hidima ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in za ka kalla wani aiki kace wannan ibada ce an gama sallah mutum ya zambur ya yake kamar kuna mata harbe shi an mashi magana wani kadan ka zauna kai a zikar mai kai aka fara mai sunna ne wato yar sunna ce ai ba damuwa ko bai yi ba bayan kuwa rabi'a da wani wani shi ce ce mashi annabi ce mashi faɗa ne kake so me ya ce mashi sai yake ce mashi ni ina so in zama tare da kai a da janna annabi ce awa gairo dalik hanya ba za ka canza wani ba banda wannan yake kuwa naka ni dai shi nake so me yake maki ka taimake ni a karan kanka da yawan ka na biloli sunan ita sunan da yi bayan ka yi farin to ka yawan ka sunan a sunan da rawati wa sunan da ghairu rawati kalloli na nafila waɗanda suke rahibai nan sai annafilatul rahiba ko a sunnatul rahiba ke sallan nafila take da wurin ta na musamman kuma take da tsarin ta na musamman ta kuma ta race ba ce da haka in ka cire waɗancan ayyuka waɗanda ya lissafo tun daga inda ya ce wa arsanu ha kullu ha mustaraba da ya kawo inda ko hudar ta shahudin autafi ya cire shi amma sauran suna nan mana sannan ya cire listiraha zaman hutu sannan wala yajibu min asariha illa tafiyyu sai kaga ya tabbatar da kabbarar harama tana cikin ayyukan ibadu da za ta ba kula wajiba ce kuma farilla ce kuma rukuni ne sannan ya ce wal fatiha fi kulli raka'atin da karanta fatiha a kowace raka'a mun ji fahimtar Imam Bukhari yadda matsayar jumhur ta ta tafi sannan ya ce wa tashahhudul akhir da kuma tahiya ta karshe sannan sai ya ce wa ma a da zalik kaga abin da ba wannan ba cikin ayyukan da muke na sallah fa sunan abu na uku kenan zai nuna maka ai bai fada ruku ba ta bai fada sujada ba bai fada dagowa daga gare su ba bai fada karatun fatiha a karatun sura ba me yake nufi ya ce wa ma a da zalik fa sunan duk wanda ba waɗancan ba sunna ne to za ka saka rukuwa a sunna to shine bayani shi zai fashin bai yace abinda can abinda faɗa ba a can sunnoni ne sun ya faɗa manyan rukun ne sannan da arkan ko ka ce wajiba ko ka ce fara ko fardu to daga cikin abin da yake sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ahli sunna baya tsallake su wa hiya rafu fil mawadi'il arba'a shine daga hannu a wurare guda mai sallah idan ya zo da ya kokari ya ga sunna ce ko mustahabbi ne ya iya daga hannun shi so shine wuri na farko shine inda al-ihram inda takbirat al-ihram lokacin da mutum zo ne kabbar harama ana so ya daga hannu shine mutum zai daga hannun ne a haka kan ya kai shi a miƙe kar ya wawware kan kuma ya dunkule ba nushi ake yi ba eh ita sallah ce ta take da kimiyya shekan fa za ta gurguza amma ba ka da annabi ba kona shekan za ta yi amma ba ka ga shine kimiyya ko kamar da malamin kimiyya shine yin amfani da hikima da yin aikin ƙarfi ta hanyar wannan hikima da ka ba ka wasu gwamnatin siminti goma ka ce kai gina sai sun kwana ba su kai ba amma ka sami hikima na tsaura wani zare ma da sai ga nan bonus din yana ta dole su shi ne kimiyya to sallah ce take da kimiyya sai sa wani ke cewa kimiyyar sallah ita ma tana da kimiyya daga hannu za ka bi kaddahin yatsun ne a haka tafin hannun yana da fuskantar alƙibla wannan fuska ɗaya kake da ita idan ka tashi ko dai ka ɗago hannuwa suna masu fuskantar alƙibla a tsaye ko ka zo da su sai jin kafaɗinka Allahu akbar yayi ko kuma ka taho da su daura da cikinwanka ba ka da zaki da uku amma da ga a haka ne wato ya shigo kwana a kai ji abin ya mai da shi faɗa ke a kan ji za ka gaji ka wani kuma za ka ce ya kakkaba ya kakkaba ya kakkaba saboda a lokacin wai na ta kokarin ya ce na waitu salati az-zuhri fardun wara'a al-imani yana ta kokarin ya leka ne muhammad sun ya ko ahmad wani har sunan ba sai ya faɗi in bai gane kowa ya ko ya san da bai san to da shi yana ta hanyar da ba ta fita ba ba ba ma an zalla da zalika min sulfan to mutum ya haka to ya zo da sunna ka ga kenan lokacin buɗe sallah kana da kabbarar harama wannan daga hannu ba shine kabbarar harama ba shi aiki ne kabbarar harama kuma zikiri ne wanda ake faɗar shi da harshe to lokacin da mutum zai nagarin ki Allahu akbar wannan lafazin na Allahu akbar zikiri ne amma daga hannun sunna ne mutum kuma zai samu ladar zai samu ladar sunnar kuma Allah kaɗai ya san rufin asirin da zai samu da wannan lada. To sannan wuri na biyu wanda ma da ke nufi wa raƙul wa hiya raƙu fil mawadi al arba wuri na biyu shine wa inda ruku'i da kuma lokacin da mutum zai tafi ruku ta mu zai maganar kabudu bayan ta yi kabbar harama ta yi kabudu ta yi du'a wa istifta da mu ka karanta fatiha ka karanta sura lokacin da za ka tafi rukuku hannunka na makale na haɗa a kan kirjinka to sunna ce ka sake daga hannu irin yadda ka yi wancan ko dai daura da kunnuwa ko kuma daura da kafana shine wuri na biyu da shari'a ta ba ka damar ka daga hannu wuri na uku shine bayan dagowa daga ruku ko lokacin da ke dago daga ruku sai ya sake daga hannu wannan matsala ita ce har rubuce rubuce an yi tsakanin marigaya guda biyu Muhammad Nasir bin Al-Albani Allah ya ji kanshi da Abdullah ibn Abdulaziz ibn Baz shi malam Albani yana gaba ka da dalilin mayar da hannu kan kirji bayan ka dago da burku saboda ne yace ba hadisin da ya tabbatar da haka shi kuma ibn Baz yake ganin rashin fadar cewa ga inda za ka sa hannunka shi ne dalilin cewa ka mai su akan gaske har da shala ya rubuta wani littafi shafi kamar hudu ko biyar talatura sa'id a shafi biyar sai shafi biyar da ya gama ya ba malam albani amsa cikin girmamawa kaga abin da aka rasa yanzu ko in ka shiga social media wani ma uban shi ke ta rage bai sani ba to da kowa zai sake mara zai marmai akwai tare muke magana da wani yace da wani man yazo zai zai zai na ga wani ya kafa a takin nan wai in innal hamdulillah la hawla la rabbu to wannan da yara kuma nan yana sai da hausa kuma yana gawo ayoyi shi to wannan qur'anan hausawiyan ko qur'anan arabiyyan shi kanshi ba larabcin da zai ya baje wa ba yana ma wani martani yana ta martani yana ta martani su gudun su ba'ana abin nan ba su gyane da ala saba yi abin nan ba aka gyane kuma to amma da ko mar girma abin nan na fuska ba su kyau rubutu kowa na kowa yana da rubutu rubutu kuma kowa bai kana kowa ba kowa kuma ya faɗa albarkacin baki in ka samu nasiha da ibnu baz shi wannan ibnu baz da muke magana to ko fajin malami ne shugaba ne na hayatul kibarul ulama a mamlakatul arabiyya saudiya wanda ko kaji ya shiga kwamitin hayatul kibarul ulama to ba wai ka ce wai ya zama shugaba ba ka zama memba to malam duniya ta gama sallama maka ilimi shine lokacin da malam bakar gumi ya tafi a fahimtar cewa annabi ya tsaba da dawowa in ka ji ɗan gidan gumi ya tsokado maganar to yana abin nan ne yana maimaita wani amma ya bar fahimtar kuma ya bar fahimtar to lokacin da malam ya tafi a haka kuma ya ya rubuta a littafi shi ne ibnu baz daga saudiya ya rubuto mashi wasiƙa min kulan kulan kulan ibnu baz ila al-akh al-karim الشيخ أبو أبي بكر محمود بوني wakilan na nan ka ga yadda ya rika jirfabawa ya jawo hankalin shi zuwa ga kuskuren wajen fahimtar ya rufe da masa addu'a da fatar alkhairi ya kamata yin izala su rika farki da wasiƙar a ƙarƙashin fili suna ɗaukar hannu ba zage-zage ake yi ba wani ma fa kun haɗu a wurin sai da biredi ka saya ya saya amma kuma sai da kai sai ka jama'ar ya kamar kai sai da kuna sayan biredi sai ce maka akwai wani kiyar sai ku ɗan tattauna amma a titi a midiya zai maka bai san kuma in abu ya hau wannan bidiyar suke zai shekara hamsin ne kafin ya sauka sai abin da ka fike a kan facebook sai shekara hamsin shekara hamsin kafin ya yi nan shafin mai da soko ta fi tare da dam da ƙarshen hajji ko ita ta buɗe ko ba ita ta buɗe ba na gari ana karo kwandon girman Allah a ita rikotin tintek ɗin har farko ne ya yawa za su bulokin ko jiya na ko shekaran jiya na ga wani an sa finafinanta da sunanta da tsawaye waye waye da su kyalin shi ba ita buɗe ba tana kabari da ana ta kallo ana ta soyayya tana ta dai a tsangani dai a nan duniya a wani dai bai amfani to kaga tana sakin wani abu kai ma ai tana tuna maka ko in in ka saki abu yau in ya cika shekara ba duk kamar yau ko sai su memory sai ba duk shekara goma shekara ashirin da suka wuce ka ta didi rana irin yau ka ta wannan bidiyon sai su nuna maka kaga mutum ya fi alkhairi ko ya shiru kenan alaikul khairan aw yasli to wuri na wannan wuri na uku shine lokacin da ka dago daga ruku in ka daga hannu za ka mayar da hannu ko ba za ka mayar ba ilo ta na zamu ci karo da matsalar sai mu tattauna to sannan wuri na uku shine lokacin da mutum ya miƙe daga tahiyya ta farko shine wuri na uku mutum ya zauna ya gama tahiyya ta farko a sallah mai tahiyya biyu ta cire sallar asuba kenan lokacin da mutum ya miƙe zai fara rafa'a ta uku kafin ya mayar da hannun shi a kan kirgin shi mustahabi ne ko sunna ce ta mai sallama ya sake daga hannu wannan mura da guda kudu su kada yake daga hannu shi ne tabbatattu kuma su yake ne magana ce a magana ya yi sauran wuraren fa wa'annan dai su ne sunna to shi ne yake in kaga wannan ba tare da kan ba wani aiki ne na daban wa iya rafu fil mawadi'il arba'a shi ne daga hannu a wurare guda hudu wasu malaman suna canzawa mai da za su kama amma da su ne waɗanda suka zama shahararru ko malamai suka fatawa da su cewa su ne wuraren da in ka dago daga sallar ka za ka daga hannu ya ce wasan nan ne ko da kuma yin kabu kawai shi ne gamu a nan in ka dama ka ce kabalu ko shi ne sanya hannun dama a kan hannun hagu sannan sai a dora a kan jini shi ne ake cewa masu kabdu a mu hausance amma an kano don malaman shari'a yana da sunaye biyu kuma yana da yanayi kala biyu akwai alkabudu akwai kuma alwadu akwai kabdu gamsewa da rikewa akwai wani dorawa kowane kuma yana zaman kai shi galiban abin da ke faruwa wanda zai fito ce shi malikiya yake kashi barkatai cikin da yawa mafi yawan su za ka ba sakamako wai har ma yana cikin babbar alama ta mutum dan malikiya ne fanatic da daina gaba ko za ka ana sun lafiya ta hannu ta ka in shi a ne ke cikin hannu je ka karanta tahrirul wasila na na Khomeini da sauran al-yanaji ul fiqhiyya min sabil min shi mujallad 25 ika ika kan azumi in farko za a halaka sauran yake karantawa amma guda mu mutum jina jina to su ne za ka su duk wanda ya kafu ba na salatu da gaskiya da ke ba ta sannan akwai kafu saboda yakar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kuma wasu an za su masu da'awar cin malikiya suke cin shi ba zai kabu ba in ka kira shi ka gefe ha mu hakuru ta malikiya ba a yi ya hukun suna makan shi a tsiri yanzu za ka tambaye shi a malikiya ya dace ce ba ka kawai ya faɗa maka littafiya ba da mai hadari ya zuwa maganar ba to shi kuma kafin ya wuce a hadari ba akwai dai akwai alamun ta ƙabilanci eh daga cikin malaman malikiya akwai waɗanda suka ce barin kafu ya ce kamar ibnu kasir na kamar ibn al-mahdishu yace barin kabdu ya ji ibn al-ibn al-qasim kuma sai yake cewa yin kabdu makaruhi ne yin kabdu makaruhi ne da mai sallah zai zo da shi ibn al-mahdishu na cikin wasu maganganun yake cewa amma su gamayyar malaman da suka ce yan malaman malikiya kenan kaga ɗaliban maliku ko ɗaliban ɗaliban maliku duk wannan matsayin da suka faɗa cewa makaruhi ko kuma tarkuhu aula dukkanin su ba daga maliku suka rubuto ba shi ne ibn malik ne ce walakin istahsana kun malik istahsana kun malik malik da ya kalli kafu sai ce abu ne mai matukar kyau kuma sun tashi a yi na ɗaya kenan na biyu ka ɗauko muwatsa ka je kitabun sala in ka tafi ka tafi za ga babu guda da ya kulla ta cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna ɗora hannunsu na dama a kan dagu sannan su ɗora a kan kira a kan su ya kuma kulla babu kenan daga nan sai babu gaba sai je babu rukuni shi ma kuma sun za ga wani yaro kuma kan buɗe malikiya muna kuma ka je muwatsa ka je hadisi ɗaya ya kawo ko ba marfu'i ba kasan kuma kololin da ta kun tar maliku kaje mali sai sa wannan malami ya rubuta littafi yake al malik wal malikiya wato maliku da ba wato malikiya da ba ya kamata ka san wani zaka kaga sai an yi karatu ke kuma ka an tsarfahimtar aliman malik ana ba ba a taɓa ganin ya yi sajin lokacin lokacin da ya samu matsala da shugabanni dole gwanin umayya suka nemi su lassana mashi fatawa ya ce ba zai yi ba shi ne talakul mutulafi wai idan aka kira mutum aka nuna mashi bindiga ko aka yi mai barazana za a kashe shi ko za a karye tattalin arziki ko za a kore shi aiki sai ya fice matar shi sai ya ga za a raba shi da rayuwar shi ko za a naka shi wai idan ya saki matar ta tafi shi ne su masu mulki a lokacin suke cewa in an saki ta tafi saboda an zama karka na da sosiya kira ka a ce ka sake ta in saki ya ɓallo maka wata rigima ya ɓallo maka wata rigima ma'aikatan lokal gwamnan ne sai kwasan ɗinka da yin bari shi kuma ciyaman sai kira ka a ce ya shiga da kai daji wata firamare da ba kuwa sai ce kai ne headmaster ya ce ka rubuto duk abin da kake da bukata kuma ido na wula kaga so ba ake a kame ka ba eh aka zo aka tambaya Imam Malik ne ne zai ce in ce wallahi ba ka sako ba to in aka kila ta maka ma kai ka garki ta garki da yawan na kake karami suka kira shi suka ce ko ni ka ba da fatawar da muke so ko cikin kai gaya maka an da ya kafin ba inda al-muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla alladhi wa kadhalika yaf'aluna shi ke na imam alim cewa la ba zai bada fata ba ba zai bada ba shine suka sa aka duke shi ne da babu musulunta to da aka dake shi ne da ya dawo yana sallah shi ne baya iya kabudu sai dai kadu wanda sai gai suka ce sadari ta fito a yi wannan ne suka gan shi ga kuma abin da ya nuna maci ne faɗa ya fi ta sana malik ga kuma abin da ya nuna da kai a mawarsa ga kuma abincin na nan riwaya ya haya kana so za ka iya samun sharhi na tamirul hawadith na imamu suyuti da sauran shuru da aka nazar kani ka ga bayanai kuma na malamai dangane da matsalar siraka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ka dora hannunka a kan kirji kada ka yi tsadar in ka yi tsadar ka saba wa malikiya ka saba wa fahimtar maliki sannan ka yi kama da ishiya ka ga da matsala kuwa tana kaunar sahabbai kuma a zo a ce kana ibada irin tasu da ma za ka iya kawo dalili ne ke take ta kawowa akwai malami da ya zo rubuta littafi ce sadalu mata ce amma da aka tashi nakadin littafin tun daga farkon littafin har ƙarshe ba abin da ya tabbata duka hadisan da ya kawo matattu ne matattu ne na biyu idan ka samu wanda ya iya bilali wanda yake karatu akwai wanda yana karatu amma kuma sadar yake wajen littafan nan da muka kira da wanda wasu wala ya karanta su shi kuma ya tashi ce maka ai akwai kadalu a ingantattun hadisi har ma hadisin da ke cikin sahih bukhari da muslim sai ce maka ka duba hadisin abu humaydin sa'id kuma a gaban sahabbai goma ya miƙe ya ba da siffar sallar annabi sallar da suna ko ba wanda ya ja mai kuma idan ka karanta za ka ga babu kabudu a ciki to kaga wannan in ka samu wani a jariyar kenan in baka san dawan garin ba sai kai shi ya kayar da kai amma wannan maganar ma ita za ta nuna ta kayar da shi sai ka ji an tara maka akwai hadisi kwaya ɗaya kal a duniyar nan da ya bayanin sifar sallar annabi amsa da ce babu to shi kenan dan wani hadisi bai zo da dukkanin sifofi ba sai a kashe sauran sai kuma a ce dole shi za a yi to kenan idan ka bi an magana dagowa da daga rukuku ne ko kuma ka an da ka tuni sai zuru in ga za ka zurfa ba dole zai bar wurin ta kama da kawai kai kabudun ka ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kabudun yana da siga ne kala biyu amma in ka je masallacin mu hadda na izala za ka cimma kala ya kai siya kowa yake wani ya ce alal ya kumbura masa ciki a can zai kaji yana ta kyautawa wani kuma yunwa yake ji sun yi wai annabi bai fara ba sai wai wai yana cin shigo ma an dara lafi da zane kamar sun ba ko ina ya gani ko wai ciwon ciki ba sai wata annabi na gurni ina ina ta karanta jaron tarshi kuwa shaja'atu sallallahu alaihi wa sallam ka je ka duba zahadu da ma'ad fi hadiya khairul ibad nabi da qayyim ka ga me yace game da shaja'ar annabi da jaron tarshi kara fa yanzu ka faɗa mai wani shugaba a yau da rayiya kara yana cikin garin madina kafin mutanen gari su ji karar har ya je bayan garin ya gano me ke faruwa sadda yake dawowa da ya haɗu da mutane sun gama shiri za su fita su gano da ke faruwa ya ce musu ku je ba komai shugaba ya gano wanda za ka zama ya zama irin wannan na ka ji kwatsam a bayan gari ka ce shi a gada har ya dawo kuma da sun gushi a kyakatan cikin sakanta amma nan ba ya samu kwamandan bariki bai mawaya a tun turo min mutane garin kamar da matsala kuma shi kaɗai to za ga sigogin su yi da waita amma sigogi guda biyu su kaɗai ne suka tabbata ko dai kai wado ko kuma kai kabdu in wado za ka yi yadda za ka yi ne sai kin mahaɗar tafin hannunka nan da tsintsiyar hannu shi ne za ka ɗauka ka tsora a nan na hannun dama ka tsora shi wannan ɗan sai ka tsora shi a nan ko sai ka shimfiɗa nan a nan sai ka kwantar da manyan yatsunka ko sai ka tsora a kan kirki ka gama wata uku kenan duk tsarin da kai akan haka kai ka zo da shi in kuma wata uku kake so shine waɗannan yatsun guda uku sai ka runguna nan sai ka shimfiɗa wannan a nan ka ɗora wannan a nan sai ka ɗora a kan kirki shi kuma shirya wata uku duk sigar da kai da ba haka ba ba da tabbata ba wani za ka ya kai biya wani zai dawo tsakanin kirki da ciki wani kuma ma ƙasan cibiya yake kaiwa in ka je ka sake larawa ka sake wani kasan shi da kai daga ya sa hannun kai in ka ga dogon gemu sai ka ɗauka wannan jika ne alhaji bai san komai ba yasa za ga alhadan mu na ji wani kwanan ne yana training din alhadan yake cewa alhadan Najeriya dan girman Allah farar fata da dogon gemu mutane sai dai na gudun aka je da gemu mutum har cibiya kun yi makariba kuna jiran isha ya yi tuta wurin sarki sallah shi ya san ya yi tuta kai ma ka san ya yi kuma ya san ka san ya yi ka ga ma bai tashi da kana wurin tashi da duniya ko kuma in ka keke kuna tattaunawa ya ce ya za ta kada da lai a harami zai jira a ranar yiwa ce ake yi shi da sake a lalatar ɗaya gobe zai tau wata ne ƙarfi yake yawowa ita haɗu da ƙarfin harami ba ta karye ita ta fara amma ka ba shari'a ba ke nan ta shari'a ba kawai fahimtar jiki to wannan ba na cikin sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam shine wasdam dole hannun hagu akan hannun dama wasu da ga sun rike nan za ga wani ya kawo hannun shi nan ba wani zai rubuce sai ga yayi haka bai yi ba bai ba ba ta inda ka samu wannan siga ba wani kuma nan zai riƙe ya damci sai dora a nan ai ko kai wani ne shi ne izinin dan wannan kawai ba ka da abin da za ka rike kawai hannayen ka shimfiɗa sai ka ɗora a cikin shi ne wani wada sallallahu alaihi wasallama ya dauki ala sadari wada al-yumna ala al-yusra thumma wada'ahuma ala sadari sannan dole ta zama akan tsantsar kirji abin da yake amsa sunan as-sadar ba ce bayyana sadari wal batani ba ba ce ma bayyana sadari wal surrati ba ba ce ma ta surra ba duk ba a faɗa ba iya waɗannan wuraren a kansu mutum zai takaitu yayi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi kada kuma da ce bari ya koma ya saki hannayen shi ko yayi abin da ake ce mashi sadaka kenan to wannan shine wannan wannan sabutun ko wannan wadukun ɗaya ne daga cikin sunnoni na sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da al'ummar shi kuma yace mana sallu kama ra'aytumuni usalli sai ce wattawajjuhu da kuma addu'ar buɗe sallah wannan ya zo da wasu istilahai ne wanda duka su aka sani ba nan ce attawajjuhu kamar wata dabara yayi wata dabara yayi irin abin da yake da sigar ta fi inganci madadin ya fito kai yake maka ta shiga sigar sai su ciro sunan addu'a daga ya ciro sunan addu'a daga addu'a اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة ما أنا من شرك يجي ولا أشياء تبود سلا وأنا أقول للي كل كيدا الإمام تقول لك قيم رحمه الله تعالى تسنى بسيقول في كيف من قوم الشاذي أما أقول سيجر بيكي جا هذه أما دي كم ودك أو كان بيكي سياسي to in dai kai buɗe sallah da ita to sallar ka ta buɗu kuma za ka sami lada akwai hadisi na sayyidina na biyu ƙwararra wanda ke cikin sayyidul bukhari min sallama yake yana buɗe sallah wani lokacin ya kabbarar harama za a dan ji yayi shiru sai na biyu ƙwararra ce za mu dan ji yayi shiru na dan wani lokaci inda muka tambaye shi ya faɗa mana abin da yake yana ta Allahu ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'ata bayna al-mashriqi wal maghrib wani abin suna da kyau kwarai da gaske ka duba ko mai fito roƙuwa ce ya Allah ka nisantar da ni daga zunubaina kamar yadda ka nisanta tsakanin mahuda rana da mafaɗarta Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas ya Allah ka tsaftace ni daga zunubaina kamar yadda ake tsaftace farin tufa daga datti ko da duk kifan da ba fari ba ka da tabbacin yawon kyakkyawan da tsoro ke shi amma farin kifa shine kake da tabbacin yawon to ji Allah yadda ake wanke farin kifa a gano yi gar ana ka wanke ne daga zunubai na in zama gar a wannan ruwa karamar addu'a ba ce gaskiya sannan sai ya ɗin sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba yake cewa Allahumma qini min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga kurakuraina na bil ma'i wasalli wal barak da ruwa wasalli kuke da ruwa na sunu ko na kankara wal barak da raba da kaiwa gagura ne saboda waɗannan dukkan ruwaye ne masu tsafta gwargwadon tsaftar ruwa gwargwadon tsaftar tufa dan da zunubai na ga muke so ka wanke ni don ka ga dama za ka iya buɗe sallarka da wannan addu'a ko kuma ka ɗauki wani lafazin ko ka ce Allahumma inni wajjahtu wajhiya للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا تقول سنة سلوانا إن سو ساموني كلمة كما كان دليل ولا تكما تشو دعوة أبانا لا تنساك يا حشي كنا ولا نكذو أزور في ولا نكذو أزور كل ذيك تنزو ولا أنا لا تكي إنا فاسو ibadar buɗe sallah da waccan addu'ar ta farko Allah ba ya gidan yau na kasa yaya sai ka ce gani ta samu lalatta ina masu allahun yi wa jansu wani iya lallabi fatar samawa kiran da hanifa shi ma ka samu lalatta a da wurin daga cikin sigogin da ya kawo wanda yake za ka iya yin da suka ce Allah subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk za ka iya buɗe sallarka da wannan addu'a in ka buɗe kuma ta yi in ka sami sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama ta mala albani ya yi bayanan waɗannan siyar sun kusan gaba ɗaya ka kawo su ko ka sami shi albani ibn al-qayyim dan a cikin littafin shi na zadul ma'ad fi hadiya khairul ibad ina kyau da san a mujalladin farko inda ya tattauna matsaloli na sallah ko mujalladi na biyu su wannan addu'o'in sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama su za ki so liman shine ke cewa liman na da wurare biyu da zai ɗan yi shuru lokacin da liman ya kabbarar harama kafin hajji ya fara karatu zai ɗan yi shuru wannan shirin da ya ba wai wancewa kun zan wannan addu'ar yake ni da kai ma mu ma sai mu madani a wannan gaba in ya fara karatu mu gama sai mu yanke sai mu saurare shi inda da fatiha da yake yi sannan sai wuri na biyu da ya ɗauki shuru shine lokacin da ya kammala karatun sura kafin ya fito ruku duk da akwai sabani akan wannan shurin shine masu fahimtar jami'an bukari da ta kai na cewa to dole sai ka karanta fatiha ko karatun bayyana ne wai ana baka chance ne da yar dama sai ka ɗauki ka amfani da ita sai ka karanta mun yi magana wancan sati ba da tasbirai wannan du'a'ul istiftahi mutum zai yi ta ne bayan ya yi kabbarar harama suka ce da Allahu akbar a lokacin ne kuma sai wannan addu'ar daga nan sai karatun fatiha da sura in karatun bayyana ne sai a fara jin karatun in karatun koya ne to daga nan dai shi dai ya san yayi ma mu kuma su ma an dora musu su yi suna ce ta kowa da kowa bainal ma'muni wal a'imma yace wa amma ta'awudu amma yin ta'awili shine mutum ya zo sallah wai zai ta'awili lokacin da karanta fata ko bare yi ba wannan ya tabbata cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama tabbatattu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin ta'awili da basmala bayan ya gama du'a istiftahi kafin ya fara karatun fatiha abinda ma ya tabbata an ji yana cewa a'udhu billahi samii al-alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wannan ta'awida shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ya gama sai ce bismillahir rahmanir rahim duk wannan aboyi an yi rubutu musamman akan fatiha zai yi suna kamar ibn abdulbar yana da littafi kusan shafi ɗari biyar akan matsalar basmala na tafi so ne kan mutanen wai ba su da shaguna ne ko ofishi matsala ɗaya ya zuba wayan nan shafukan ban da wanda suke littafi talatin shafi hamsin da sauransu kuma duka akan matsalar saɓani ne tsakanin malamai in an zo sallah za a yi ko ba za a yi ba in an bayyana ne jin koyi ne ya abin yake ya abin yake amma dai abin da yake tabbatacce to mutum zai karanta ta'awi daga nan sai mutum ya basmala daga nan sai mutum ya fara karatun fatiha ko da karatun koyi ne ta'awilin mutane ba za su ci ka ba aka yi tabbata daga hadisin Abu Sa'id bin al-Khudri wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin al-Musnad din shi aka kalma Muslim da sauran ahlus sunan ko ahlus sunan sun ruwaito suna kafa hujja da cewa Allah ce faida farafin qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim suratul nahl fa idza qara'ta al-qur'ana idan zaka karanta al-qur'ani fasta'id billah dan ne ka ne Allah ya tsare ka daga shaytan je fafi da anani ai fatiha ai fatiha qur'ani amma ba ta suna fatiha ta kitab to da kan kazo sai kai ta'awidin ka daga nan ke basmalarka daga nan kuma sai ka ci gaba da karatunka idan kuma ka takaitu a kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi ma suka ce yayi amma ta kin ganci mana wancan ya fi dacewa to da makai kanka abin da ka roƙa a wancan ya fi abin da ka roƙa a kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya fi shi to da ma inda matsalar ke tasowa waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sallah da ne suka je na kulle sallar shi in ya kabbara harama ya dan yi shiru ko ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wai ba ta ayyuki da basmala ne ko ko yana ya boye sun ce yana ya boye ya fi inganci yana ya koyi shi ya karanta rai ga kuma ta hadisi na Abu Sa'id al-Khudri kuma hadisi ne da ke da daraja ta sahihi a takaice karatun Fatiha da sura a fasa ta'awili da da basmala sunnoni ne daga cikin sunnonin sallah yace wata amiru haka daga cikin sunan na sallah shine cewar mamu amin malaman suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta mana ga hadisin sayyidina abi hurairah nan ko da cikin sahih bukhari da muslim da yake idza ammana al-imam fa anni idan dai liman ya kai gaba ta ani kuma dan dai kuke ani kuma ni ya ba malai da ke wajibi ne غير المغضوب عليهم ولا الضالين ta ce amin shi ma amin na yi dogayen bayanai a cikin turbi da sarrafa da ina na bani har ganawa sai dai wani za ka ji ba amin sun yake cewa ba wani suna yake kira amin yake cewa ka ce amin amin ka kira ne ba amin za ka ce shi ne ismu fi'i da amrin da ma'anar sadi amin sanni amin shi ne muke da siyar madda ce almaddu la'aribu bi sukun kana da fuskoki guda uku ko dai kai fasuru kai ja biyu kawai ko kai tafiyir kai ja hudu ko kuma kwakwara nan ba shi ne kai ja shida to nan da ma za ka yi ɗaukar kowane amin kuma ka tsawaitan yaki Yahudawa na da gaskiya abin da suke jin haushin mu a kai wannan amincin da muke cewa suna jin zafin da kwarai da gaske saboda ake muka yi shi dai na siratan mustaqim mu kenan siratan ladina na amsa alaihim mun ba da samfur ghairul maghdubi alaihim wala dallin da yahuda na karba hanyar su ba kuma ga annabi ya ba mu tabbas cewa da abin da kuke roƙo a fatiha lokacin sallah Allah ya karba to kaga su ko sun shiga uku jin ragwancin mutum raka goma sha bakwai ko wace da fatiha wala dalli a sirri da koyi mana ce ani ai kaga magana albarka da albarka ga bayan gudu ai hai hata ai hata ba da albarka ba za dai hai rayu dan manufar da aka tanadar musu na su rayu shine ya tabbata cikin hadisin Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce yana cewa ma asadtukum ma asadatkum al-yahudu ala shay'in ma asadatkum ala qawli ani yahuda ba su taba muku hasada da jin haushi da bakin ciki game da ku ba irin bakin cikin da suke muku na cewa amin lokacin karatun fatiha sura kan haka je wala dallin amin kada amin a'a amin wannan matul badal can kuma matul harfi su ya kai ka tsawai ta kuma ka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mu tabbatar da cewa mun raya ta shine yake wata amin da kuma fadar amin bayan an kai karshen karatun fatiha in liman ne yake yi liman zai ce amin wanda fadar amincin shi ta dace da fadar amincin mala'iku an karɓa musu abin da ya ruka a zai opportunity ne sosai da za ba da wani tsada a ce wanda ya sa a yi suke daidai ne ta president na online abba ai ta ga tashi ta kaddare ina Mr. President ya tashi wasu ayyuka wannan na karɓawa ta annan rubutun sarki yasan ne ce wa qira'atu ghayril fatihati ma'aha yana lissafin sunnonin sallah da kuma karatun wani suratul fatiha amma tare da fatiha ya tabbata cikin hadisin Abu Qatada sanin sallallahu alaihi wa sallama kana yaqra'u fi zuhri fil awwali awwalayn ko ulayaini bi ummil qur'ani wa suratayn ya tabbata annabi sallallahu alaihi karatun fatiha da sura a sallolin azuhur rakawin azuhur guda biyu na farko amma a raka'o'i biyun karshe yana karatu ne bi fatiha kitab da iya fatiha kawai haka lalle mutum ya tabbatar ya karanta sura a wuraren da za a karanta sura sallolin asubahi duka fatiha da sura ne guda biyu ne dama da azhur da la'asar da magriba da isha akwai nan nasu guda takwas akwai su goma da masu ne suke karatun fatiha da sura bakwai kuma kana karatun sura kawai to sai mutum ya kokari da ya kiyaye yake wata shahudul awsatu daga cikin sunnoni na sallah akwai zaman tsakiya wannan zaman da tsakiya ce kai karfin zaman karshe ba sallar asuba ba ta da zaman tsakiya da haka ba da ita ake ba zaman da kake lokacin da ka raba sallah ko kai raka'a biyu a sallah shi ma wannan zaman sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki ka ce ba sai kai ba ka dai karatun tahiyya sannan ba za ka yi waccan addu'ar ta neman tsarin Allah daga bala'o'i da musu guda guda ba ka bari ka sabo tahiyyar karshe amma in sallar asuba ce to ita ka aiki kuke da tuwo na mai na za ka nemi tsari za kuma ka yi salati da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi shi alimamu shafi ma yake ga wajibi shi ma dai malamai sun ce dalilan da ya kawo ba za su tabbata ba kama kai yanzu rata abin ya ce maka dole ne za ka yi ya ce maka dole dole ne za ka ayyuka da yawa da muke ba likitan da yake dole ne ba gwamnatin da kake dole ne ba ba wanda yake maka dole ne amma kana yi kana yi to me yasa kake yi wata yar fa'ida kake da ita akila ta nan duniya kan da ban yuhibbuna wa tuhibbuna al-akila ga kunan kuna san magaggauci a duniya kenan yace wal azkaru alwari da su kulle rukuni da kuma zikirorin da suka zo a ƙarƙashin kowace gaba daga gaban sallah shi ma sunna ne in ka cire kabbarar harama ita farin ce to duka sauran sunna ne in ka ruku za ka tafi hana rabbil azim wa bihamdi in kai sujada in hana rabbil ala wa bihamdi da sauran addu'o'i سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لا مانع لما اعطيت ولم تذكر تجنبه ولا تذكره دعاء كثيرا كده اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد kokarin ne kokari Allah zai amfani a wajen kai kwace abin da baka yi niyya ba ko ya sama waɗannan zikirorin duk suna cikin zikirori na mustahabbi a sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke da bukatar kowane ya tabbatar da cewa ya kiyaye sai yake cewa wa istiksaru min ad-du'a yana daga cikin sunnonin sallah yawaita addu'o'i a cikin ita sallar ne yake cewa idan kun yi idan kun yi sujada fajtahidu fi du'a ku dage a addu'a فقليل أن يتجاوز فحقيق أن يتجاوز تبصد ذا أكثر فامون هذا كي من قدر تطلع har har har har tunani ka iya zama wai ne ne da tunani dan adam dai in dai zuciya ina aiki yana da manufa a dai sama abin da zai roka in za a yi minti talatin a sujada wallahi za ka iya ci gaba da roko ko baka yi maimai ba Allahumma kaza wa kaza wa kaza da kuma kaza da kaza da kaza in larabcin ma ya tsari kan ka dawo hausa Allah duk duniya kai kaɗai na faɗa ma ƙarshen watan nan masara ta za ta ƙari lakin asirin ka ya wuce nan kayi man bariya ka Allah ba mu da wanda za mu roƙa sai kai tana da wani kawai a kusa kawai kamar da kusa masara ta kusa ƙarewa ya bi ka je kun ne sai ka rika baɗi kan wannan ba za ka gani ba sun ya za a yi ba to ba ba ko sun ya za ki roda gaskiya tunda mai bayar wanda yake da baka ali amma su kai na kai na ce ke kusa da shi shi ba ruwanka da sai kuma ka roda ce Allah masara kuma fara Allah in ja ke ka sai da mai ruwanka akwai fa sama da masara ma zai iya baka kuma wa ya sani ko ya buɗe sunan maka wani matan kawai to gaba ɗaya ka kwashe iyalan za ku je presidency a wani aiki da za ka yi kwastin ka ne kawai za su iya aiki ka je gidan gurin ne karkashin masara sai dai karka tambayan yan gari a facebook yin masara ta kai nawa eh to rike mana lamba sai mun da amma ga ina ka laga shi don kana ci masara ai ina ce ba irin da za ka ci ba to mutum annabi ma da yake cewa yawaita addu'a بخير الدنيا لربما أن الخير الدنيا بما ورد وبما لم يرد والآخرة لأن خيرين لاهرة أقول أبوان لاهرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما إن الدنيا فربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ما أربو جنة to kadda ake ka ruda ta alkhairar duniya yace ma bima warada in in su samu ne addu'ar da nake an danna kayi daga cikin dabbukan da suka tabbata wa bima lam yari har ma abin da bai tabbata ba yanzu kana son duniya da kamfa wani hadisi za ka samu wannan abubuwa kaga kawai a lokacin da kake nazarin hadisi ba tun da alkhairi ne kake garo kun Allah yuriya da kamfa karo kun shi kaza sai abubuwa da dama لأن كنا يجيبون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قرئني سأمكمكم جملة شرعية جملة تا جواب الشرعي ادعوني قرئني أستجب لكم ذهبت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه كلام الجرافة aka ajiye mana ba ya za ka tambayi wani magabaci kakan shiga damuwa ita baya shiga damuwa aka ce dan ne ya zo da ina da ubangijin da ke ba ba na roƙe in dai ka roƙe shi bai baka mun sha faɗi ana matsalar wa biya addu'a ba ba mu iya addu'a ba abu ne mai daraja kake shi amma in ka roƙi Allah so ɗaya wani batun azumi da ya roƙi Allah kare shi gidan da ya fara kai bai kare ne ta ba shi ya ce a cikin kan cikin malaiku ne ko ne to kai sai ba za ka yi ba Allah bai iya kai nan kun bai kulli na ba zai yi ba amma kai tun da Allah baka saka lalatawa ba ai bai san tsuntsu din shi yake da shi ba Allah na san naci kanaci kanaci kanaci sai ta laraba suka ce duk wanda ya naciyar kwankwasa kofa sai ko ba a yi ba dan buɗe mai yashi din shanu shi da Allah ba a matsa mashi amma kuma zai biya maka bukata ka waɗannan addu'o'in akwai kuma na bayan sallah waɗannan suna da muhimmanci kwarai da gaske nan lafiyar mu rana ce za mu gani lokaci dangane da su kuma akwai bukatar musulmi ya ga cewa an yi sallama daga sallah bai gaggawar tashi ba mafi karanci ya yi gudan ukun da saurin shi ba zai hana shi ba اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام دقنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا أنت اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام zai iya kuwa da shi sai sake da shi amma a kan hanya ya ci gaba da sauran azkar nan in ya kuma koma gida ne bai kokari ya gani cewa kasa rana ta hudu ya yi waɗannan azkar da wannan su ne bayanai da ya tattara dangane da abin da ya shafi sallah Allah kai mu sati na gaba sai mu tashi faslun fi ma la yajuzu fi salah fasali sun yi bayanin abin da baya halatta ga masallata su to sai mu ta tsani saboda yayin lokaci wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am a a wannan islam da ya kawo ba abin mulki illa ya ka karfin da abin yake da shi to shine yake bambanta shi kamar misali zaman tafiya na farko ya san banda zaman tafiya na biyu saboda dalilan da suka karfafa wancan da karfafa wannan na'am eh a ciki akwai kamar yanzu wannan zikirorin na karfi da muka yi can ana sallan a tashi kamar ba ba zai ko kuma na cikin sallan ma na jaririn ya bar kafarori na ɗaguwa daga ruwa na tafiya rukuni ko ɗaguwa daga sujada ko tafiya sujada ko tafiya rukuni in dai ba ya basu bane da yawa a sallar to sallar ki wata ba ta ba amma ne bari da yawa ka so mai yawa shi wani yi sujada ko ya mance rabbana wa lakal hamd shi ma wannan ba zai sujada ba amma ya mace tana an dawo liman hamida malam malikai suke ko kwaya ɗaya ne zai ne sujada kabbi zai kulla babi na sujada karam kanuwa zai tattauna wasu matsaloli masu kama da wani sosai na da shi ma ba su gada mutum ya ba su ba su gada na idan liman na karatun koyo ne zai iya yi amma yana karatun da yana yin kabbara yayin da komai وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سورة الأعراف يسير على القرآن حتى يكشف يسير ما لما يسمع ذلك لأن الله نعم أكثر من Matsalar ai ba ta laifin shi kamfin ba ne, wajen tsayawa ne a tsawon, shi kanshi akwai ka'ida, musamman da tsayawa ne. Yadda ka'ida ta so da jere ta tsaku shi ne kirjinka za ka zo ka tsalla. Ka iya shiga ɗaki yanzu ka auna da kirka. In ka zo za ka ɗauki faɗin kirjinka daga nan, to shi za ka je ƙasa ka auna. daga gefen kafarka in ka aje kafarka ka ba daga nan din daga nan ka jawo cikin iya fadin da ka samu a nan to ba a so ka wuce shi a kasa kana wuce shi a kashe mutane kan mun ga bana dai san hukan kai ba mu shi kuma za ku yi rigima da manzon Allah sallallahu alaihi haka in ka tsuki nan ya baka inci misali bakwai da ka je kasa wajen sahu sai ka ta siyar ka kashe sahu in ka sa bakwai ka san kai dole ne ka sa shida in kowa ya tsaya a haka wani ne cutar da wani da ka ji an cutar da wani wani ne a ƙasa aka samu matsala wajen aje kafa dan za a ga wani maɗan nan kirkin ga yana ba wani auki amma sai ibin gona rani dan kan zai gaɗi ba dinki biyu shi ko in kai magana wai wai ka iska a mala ai ba zai iska ba ne Allah ake har shi sai da aka ba da mizani idan mutum ya ga zai cutar da wani sai dauki ka'idar fattakun ba a masa ta'asa ina ce mutum ɗaya ya rabu don su sami warwarewa ko kuma mutum ya yi dora a cikin akan haka ya sa hannun a haka ya ji jikin shi ya fi dama dama saboda ba za a ce kuma a bari ba saboda takurar sai dai a nemo mai ke kawo takurar a yi magani tun da zai ba da zai shari'a ta shari'anta kuma a ce ba zai yi ba a'a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka haka in kana da an samu da Allah ya samu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh